ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا درسنا أربعين دبيو أتشين وانا اللي تافي من البركة أنا زاد زاد المستقني أيو كان وتا عشرين دبيو وتا ربيع الأول شكرة تدبو داية داري هدودا أربعين دشنا wanda ya dace da 25 ga watan Septemba shekara ta 2024 miladiya idan yan uwa za su iya tunawa a satin da ya wuce a malam ya kawo mana bayanai dangane da abubuwan da ba a son musulmi ya aikata a cikin sallah laifi ne abin ki ne ba a so mutum ya aikata su a sallah mun ambato wanda mai littafin ya kawo mun kuma kakaro wasu ba mu gama ba lokaci ya guri yin sallah ba komai a kafaɗan mutum makaruhi ne ba a so mutum ya sallah ya rufe ƙasansa amma kafaɗarsa a bayyane kamar yadda muka yi magana akan yin sallah mutum yana matsa fitsari ko bayan gida mana yana cikin matsuwa ya daure ya rike bayan gida ya rike fitsari ba a so wasu malaman ba sun ce haram ne saboda annabi ya hana sai kuma yin sallah mutum yana cikin fushi as-salatu wa huwa ghadban mutum yana cikin fushi bai yi abin da zai sauke fushin ba sai zo ya ya kama sallah a haka ko yana cikin yunwa matsananciya ba yunwa ta azumi ba ko kuma ga abinci nan an kawo da ɗabinsa yana ƙanshi mutum ya kabbara sallah ko kuma ya sa matsatsen kaya ko wando a matse ko takalmi a matse ko wani abu a matse yana takure yin sallah dai a takure kawai duk abin da zai iya ɗaukan hankalinka ya kasa baka nutsuwa a cikin sallah to makaruhi ne ba a so haka kuma duk abin da zai shagaltar da kai ya hana ka yin tunani na sallah ɗin ya sa ka tunanin wani abu kamar wasa da wani abu a hannunka ko wasa da zobe ko duba waya ko kana sallah kana duba agogo ko an kira ka a waya ka ɗauko ka ɗan buɗe kana duba duk wani abu ne alladhi yushghilul insan zai iya shagaltar da mutum ko yaya ko minti ɗaya ne ko rabin minti ne inda zai iya ɗauke ka daga ainihin abin da kake kai na sallah ko ya ɗauke tunaninka shi al'amuran duniya to haramun ne kuma ba a son yin sa ba a sallah naɗe hannun riga yayin da mutum zai yi sallah mutum zai kabbara sallah sai nan da ɗaya hannun rigarsa saboda yin sallar shi ma ana ce da shi tashmirul kum kenan amma idan daman kafin kai sallah hannun rigarka a daɗe yake za ka yin sallah haka wani babu laifi ba makarwi ba ne ba a son wato mutum yana sallah ya ɗauki ƙur'ani yana karantawa ka ɗauki ƙur'ani kana sallar farilla kana karanta makaruhi wataƙila ka ce ai baka haddace surar ba da za ka karanta ba wanda ya ce dole dole sai ka karanta wata sura da ka haddace da takarda wanda ka iya riƙewa komin ƙarancinta ita za ka karanta so ba a so a yi wannan amma ba laifi in a sallar nafila ne wasu sun ba da dama za a iya akwai abubuwan da malamai suka ambata ana yin su amma su ba su ɓata sallah ba in an yi su sallah ba ta ɓaci ba wasu yan abubuwa ne wanda ya kamata mu san su kamar misali wani yana magana haka sai ka ɗan saurari maganar da yake yi yana ɗan hira da wani haka sai ka ɗan ji me yake faɗa ko yana gaya wata magana sai ka ɗan saurara to ba a cewa wannan ɗauke hankalinka da aka yi daga sallar har ka saurari bayanin wani sallar ka ta baci ba ta baci ba sai dai fa ta taɓa maka hushu'inka don an ɗauki hankalinka daga kan ita sallar koda zuwa wani ɗan lokaci ne gajere duk wanda ya kashe kunama ko ya kashe wani ƙwaro da zai iya cutar da shi ko da ka yi motsi wajen dukan abin ko da dutse ka ɗauka ka jefa masa sallar ka bata ɓace ba saboda zai iya cutar da kai ba a ce saboda tsabar tsoron Allah ba kana ganin maciji ya ɗago zai sare ka kai shiru a'a samu wani abu a gefe ka buga masa ko bai bata maka sallah ba ko kunama ce ka ganta ko dai ka daga kafet ka burkushe ka take ta ko ka dauki dutse a kusa da kai ka buga mata ko ka dauki wani abu wannan duka idan kai wannan aiki a cikin sallah bai bata maka sallah ka ba idan mutum ya dan yi nuni haka da hannunsa yana cikin sallah wani ya zo zai dauki kuɗi haka sai haka ya dan nuna haka ko ana neman wani abu haka sai ya dan nuna wani abu ka ba shi wani yana sallah ya tambaye ka ka ba shi makulli kuwa sai kai haka ka dan daga kai haka isharatun bin ra'asi to shi ma sallah dai bata baci ba wataƙila saboda wata bukata ce ka daga ka haka idan mutum wani ya masa sallama sai ishara sai mai da masa amsa sallama an gane? ya maka assalamu alaikum sai ka daga hannu ka maida masa sallama to sallaka ba ta bace ba wasu ma malaman suka ce in dai har dan uwanka ya san kana sallah kuma ya zo yi maka sallama kana sallah to wajibi ne shi ma ka maida masa sallah sallamarsa me ya zo a sunna ishara ce maida amsa sallama a sallah ga mai sallah ishara ne ga wanda kuma ba sallah yake ba magana zai da bakin shi ita asalin mai da sallama dole ne wajibi ne farar sallaman sunna ne muragabun fihi shine ka ce mutum assalamu alaikum ka fara yi wa ɗan uwanka sallama sunna ne kuna haɗuwa da shi kafin ya fara ima kai kai masa wannan sunna ne shi kuma zai ce wa alaikum salam sunna ne ga duk wanda ka haɗu da shi kai masa sallama a ko ka san shi ko baka san shi ba don manzo Allah ya faɗa hadisi cewa kai wa mutum sallama ala man arafta wa man lam ta'rif da wanda ka sani da wanda baka sani ba wannan sunna ne ana yi wa yaro ƙarami ma sallama ana yi wa mace sallama ana yi wa makaho sallama mai cin abinci ana masa sallama duka waɗannan yaro mace mai cin abinci ko mai shan ruwa ko mai karatun ƙur'ani ko wanda yake zikiri ko wanda yake yana addu'a ko wanda yake yana sallah ko wanda yake yana alwala ko wanda yake bebe inda yadda za ka yi mai sallama wannan duka kun gane masu kowane akwai wata yan larura ko wata yan matsala to amma shari'a ta ce a musu sallama akwai wanda ba a so a musu sallama wannan ba a so a musu sallama lada ne ba wai kawai don sunansa ladan ba a'a lokacin da yake kiran sallah kar wani ya zo ya tarar da ladani yana kiran sallah ya ce assalamu alaikum da wanda yake yin labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik almulabbikin shi ma wannan ba a man sallama wanda yake ban daki yana tsugune ba mai wanka ba mai wanka ana yi masa sallama amma wanda yake tsuguno yana fitar da kazanta ba a yi masa sallama fitsari ko bayan gida indai an gan shi yana tsugune kamar ka tarau da wani ya ka zo wuce yana fitsari ka ce salamu alaikum to juyawa zai ce alaikum salam a ba a mai sallama qabil hajati kenan dan bid'a da aka tabbatar dan bid'a shi ma ba a masa sallama azzalimi azzalimi wanda yake azzalimi ne macuci ka san azzalimi ne ka zo kai ka wuce ka rabu da shi in ya ji haushi ya yi magana ka ce saboda kai azzalimi warai kuwa kafiri shi ma ba a mai sallama fasiki ba a mai sallama dan giya yana buge ka tsallake ka rabu da banza kawai mahaukaci shi ma ba a masa sallama mai bacci ba a masa sallama in ka zo kana sallama mai bacci kam a tuhumci kwakwalwa ka mai to wasu malamai suka ce wanda ka san in ka masa sallama baya maida maka in ka masa sallama ba zai maida ba sai ce barka ne ko ya shiru ko ya rabu da kai wa man ta'rifu annahu la yaruddu salamaka to baraka mai sallama ba tunda ai in kai ma ba zai mayar ba amma akwai wasu malaman da suka ce ko ya mayar ko kar ya mayar mala'iku suna mayar maka akwai hadisin ibn khuzaima a cewa duk wanda ya yi wa wani sallama idan wani bai mayar masa ba to mala'iku suna cafka su maida masa suka ce to kaga da ka zo ka ƙi mai sallama mala'ika bai amsa ma ba ai gwanda kai masa ko bai amsa ba mala'ika zai amsa maka ko wanda yake a cikin tsarki yana wanke gaban shi shi ma bara ayyukan sallama ba da sauransu sai dai in ya gama amma mai wanka ana yi mai sallama haramun ne a yi sallama ga waɗannan mutane su kuma almar'atu shabba yarinya budurwa matashiya duk sunan ka karbu da ita in kun haɗu ka kamar sallama imamun nawawi ya kawo a cikin riyadu salihin da yake magana akan sallama ya ce ya halatta inda amnul fitina idan an aminta ba fitina saurayi matashi ya je yana wa yarinya budurwa sallama in babu fitina to yayi in ku akwai tsoron fitina wani abu zai iya faruwa to kar a mata sallama ka wuce ta wuce ko dai fitina daga bangaren ka ko kuma fitina daga bangaren ta ita dan wata da ka fara mata sallama sai wani abu ya biyo baya ita in ta maka sai ka amsa ai ka yarda da kanka ko ga wanda amma amma wannan ya shafi wanda yake ba muharraminta ba muharraminta wannan dole ne kuma ita ma yarinyar aka ce wacce ake jin tsoron fitina akan yi mata sallamar fitina amma idan ba a jin tsoron fitina wannan babu damuwa to ita idan aka mata fa ita ma katta biyar in dai akwai jin tsoron fitina katta bai da kuma katta faru wani katta yi wa wani kar a yi mata kuma kar ta maida inda akwai fitina kamar yadda haramun ne a yi sallama wa waɗanda aka ga suna aikata saban Allah a lokacin da suke saba kamar ka je gurin 'yan giya ka tarar da su suna shan giya ba su cancanci a masu sallama ba don sallama addu'a ce a ce mutum assalamu alaikum amincin Allah gare ka yana shan giya ko yana tsiya da mata ko yana cikin kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe kai mai sallama ba za ka mai sallama ba haka suka ce la yastahiqu bai cancanta a mai sallama ba idan mu mu duka a masallacin nan mu duka a masallacin nan ɗayan mu ya wakilce mu yayi wa wani sallama a waje shikenan kada ya ce sauran fushi suke da shi ba su mai sallama ba mutum ɗaya yana iya wakiltar mutum dubu an gane ko wajen yin sallama wa wasu mutane haka wajen mai da sallama idan wani ya zo wucewa sai ce jama'ar masallaci assalamu alaikum muka yi shiru sai wancan na bakin kofar sai ce wa alaikum salam ya dauke mana ne jahili wanda bai san karatu ba shine zai zo yana zage-zage ce yanzu duk kuna masallaci muku sallama ba wanda ya amsa sai mutum daya to ai mutum daya in ya amsa sallama ya wakilci duka kamar yadda mutum daya idan ya sallama ya wakilci duka to amma kuma wanda ya fara yi wa dan uwansa sallama shi ya fi lada khairukum man bada'a bis salam mafi alheri a cikin ku shine wanda ya fara yin sallama da ka kaga falalar kafari yin sallama haka kuma wanda ya maida shi ma shi yafi wanda ya fara maidawa to wannan kenan kenan dai abin da yafi kyau a fara ka fari wani sannan kuma ka maida din da wuri wanda yake kan abin hawa a sama shine ya cancanta yayi wa mai tafiyar kafa sallama arraki arrakibu alal mashi shi kuma wanda yake tafiya shi ya fi cancanta ya fara yin sallama ga wanda yake zaune walma shi alal ka'idi ke tsakanin babban mutum da yaro yaro ya kamata ya fara gaida babba ya fara yi masa sallama ba wai yaro ya jira babba ya mai sallama ba idan mutane suna da yawa waɗancan kaɗan waɗannan abin da yawa to kaɗan su ya fi cancanta su fara yi wa masu yawa sallama sai hukuncin musafaha miƙa hannu a gaisa haka wannan ita musafaha sunna ne amma hadisi ya zo kamar da imamu nawawi ya kawo riyadu salihin cewa duk wanda ya yi musafaha ya miƙa hannu ya riƙe hannun ɗan uwansa aka yi sallama aka gaisa to kafin su rabu kafin su rabu Allah ya yafe kowa zunubin shi to kaga akwai fa'ida ba fa tafawa ba a'a musafaha assalamu alaikum assalamu alaikum an fahimta to kaga sai ka yi da duk wanda kake so Allah ya fi mai zunubi to sai ka miƙa masa hannu ku yi musafaha kaga kai ma Allah ya fi maka shi ma Allah ya fi masa sunna ce mai kyau kwarai da gaske kuma ana ana yin musafa ne wato bayan an yi sallama sai a musafa ba wai a kama hannu a kama hannu a shiru ba ka san wani in ya rike hannun sai shiru a'a sai an yi assalamu alaikum ziyada kuma sai kuma a miƙa hannu sai a gaisa ina fata ana fahimta yawwa ko ana assalamu alaikum har a gama sallama yaushe ake rabuwa idan an rike hannu yaushe ake rabuwa shine a lokacin da aka gama yin sallama ko ka ce al'ada lokacin da aka gama gaisuwa ba a ba a son mutum ya zare hannunsa kafin a gama sallama kuna gaisawa salamu alaikum ya cire ba a so idan ka rike ka rike shi ya rike assalamu alaikum ya ce wa alaikum assalamu wa rahmatullah sai ka sake ba wai assalamu alaikum sai ya sake ba ba a son wanda kuskure kun fahimta to waɗannan abubuwan duka suna da muhimmanci mu kula da su a wanda ba laifi bane in an zo yin sallah an yi su kaucewa alƙibla kaɗan wannan ma baya ɓata sallah yawa kaucewa alƙibla kaɗan baya ɓata sallah idan mutum ya ɗan ci wani abu kaɗan ko ya ɗan haɗe wani abu kaɗan sallarsa ba ta ɓaci ba kaɗan fa kamar wata ƙwaya haka sai ka haɗiye ta ko wani ɗan nama a bakinka sai ka ɗan ƙarasa shi wannan babu laifi sun ce an halatta saboda larura ce me yasa suka ce almadhu hadiyar abu ba wai babban aiki bane babban aiki ne yake bata sallah idan mutum ya manta ya sha ko ya manta ya ci amma da mantuwa sallarsa ba ta ɓace ba yana cikin sallah sai ya ga wata taliya a gefe haka wai ya manta ya dan afata ya cinye wa sai da ya gama cinyewa haka sai ya tuna ashe fa sallah nake to shi ma sallarsa ba ta ɓaci ba tun da dai manta waye ko wataƙila ya ga ruwa ya ɗan kurɓa ba mai yawa ba to amma malaman suka ce in aka haɗa da ci da sha a take to wannan ganganci ne a ce har ka gama ci baka tuna ba har ka ɗauko ruwa ka sha suka ce to baɗa salatuka sallaka ta lalace ina fata na kanta illa idan ta ma'ake kuma cin ya zama da yawa shi ci da yawa ko da mantuwa ne ya ɓata sallah ci da yawa ko da mantuwa ne ya ɓata sallah amma ci kaɗan da mantuwa bai ɓata sallah ba da gangan ita ma sallah ta ɓaci mutumin da ya gaya mutumin da ya yi wata dabara ya yi amfani da wani abu ya fahimtar da wani cewa yana yin sallah shi ma sallarsa ba ta ɓaci ba kamar yaya wataƙila an zo ana ta magana a kanka ko za a yi wani abu ko an kawo maka wani abin alheri sai ka ji ana cewa kai baya nan tun da an yi sallama bai amsa ba in kai shi ne tafhimul ghaib ko kai wata dabara da zaka nuna cewa ne kana sallah kada wata maslaha ta kubuce maka wasu sun ce kawai in ka ji wani abu zai kubuce maka na alheri za a tafi an ce ba a ji muryarka ba kai an sallama baka amsa ba kawai ka ce subhanallah kun san me dalilin su suka ce to ai daman a cikin sallah ba akwai tasbihi ba ko kuma kaji suna cewa mu tafi kawai a kaiwa wannan yana nan tunda shi baya nan sai a jika ce Allahu akbar ba sai ku kuna fahimta duk dan dabarar da zaka yi ka nuna cewa kana sallah amma suka ce an fi so ka yi amfani da wani abin da ana yin sa dama a sallah ko da ko ba wurinsa ba ne kamar yanzu ko ko da yana cikin karatu ne alam tara kaifa fa Allah rabbuka bi ashabil fil alam ja'al kaydahum fi tadlil sai ka ji ana cewa mu tafi sai ka ce subhanallah sai ka ci wa arsala alaihim tayran ababil tarbiyin bi bale tafhimul ghair ke cewa kai kana sallah a idan wani ya tambaye ka a cikin sallah sai ka bashi amsa ko kuma yana neman ya shigo sai kai mai wata alama ka ce ya shigo ko kuma ka ba shi ansa da wata ayar alkur'ani ma'ana abin da ya tambaye ka ya dace da ka faɗi wata aya ta ƙur'ani kuma bayan ka gama fatiha ne sai ka ɗauko wata aya kawai sai ka karanta kamar wani yanzu yana cewa salamu alaikum assalamu alaikum shiru sai ka ce udkhuluha bi salamin aminin a udkhuluha bi salamin aminin aya ce ta qur'ani kaga cewa kai ku shigo da aminci kuna cikin aminci ku shigo ku yi sallama ku shigo to irin wannan in har ta kama kana da wata aya idan ana magana kana so zaka bada amsa sai ka bada amsa da aya kuma ta dace akan abin da ake bukata sallaka ba ta ɓaci ba don me ai dama an ce ka yi karatu na ƙwar'ani a cikin sallah da haka ba wani aiki sabo ka kawo ba ina fata ana fahimta to amma wannan hukuncin sai in ka gama fatiya ne dole sai in ka gama fatiya ne ko kuma idan ka san kana cikin fatiya to sai ka yi amfani da waccan damar da aka baka ta farko amma in a cikin ruku'i ne ka karanta wata aya wai dan ka bada amsa ko sujada to ka saba annabi dan manzo Allah ya hana a karanta Fatiha ai a karanta sura ko a karanta wata aya a cikin sujada ko ruku'i amma ana bada amsa da tasbihi ko da hauƙala ko da hailala sallah ba ta ɓaci ba in kai tasbihi ko kai kabbara ko na maka wuce wani wannan abubuwan duk suna da muhimmanci mu san su kuma ba sa ɓaci sallah to sai karatunmu na gaba ya ce wata harmul khuyala'u fi saubin ko wala yace an haramta yin girman kai a sutura wannan libas kenan wanda mun yi bayani al'ujubu jiji da kai da nuna isa da sakin kaya hasu wuce idan sawu teloli ku rinka dinka mutane kaya iya idan sawu wanda in mutum ya zo aunawa kawai ka auna shi iya idan sawu bayan ma sun kai mai magana ka jona shi kawai ka ce ya yi daidai haka kaga ka yi sunna kuma ka samu lada wani wai in kai sai ka biya shi to ai kaga ko sai ka masa haka sai ya je ga da hisabinsa tun da haka ya bukata malam ce to sai mu ci gaba ko wat taswiru wasti'maluhu wat taswiru wasti'maluhu wa yahrumu isti'malu mansujin أو مموه بذهب قبل استحالته وثياب حرير وما هو أكثره ظهورا على الذكور لا إذا استويا أو لضرورة أو حكة أو مرض أو حرب أو حشوا أو كان علما أربع أصابع فما دون أو رقاعا أو لبنة جيب أو سجف فراء ويكره المؤسفر والمزعفر للرجال طيب ما يتي التصوير hukuncin wato amfani da hoto a sallah haram ne za mu zo mai bayani a ƙarshen karatu dangane da hoto da hukuncin hoto abinda malamai suka faɗa da saɓaninsu a kai idan an ce a taswir a nan wasu suna fassara hoto da zane sai suke ɗaukan duk hadisan da suka zo suka haramta ɗaukan hoto to ba suna nufin hoto irin hoto da ake ɗauka yau ba suna nufin zane artist irin ina irin masu arts din nan su zana hoton mutum hoton gwamna hoton kaza wanda suke zane to wasu suna fassara shi da wannan hoto ta kyamara hoto ta kyamara ta zamani to ita akwai sabanin malamai a kai shin ita annabi yake nufi ko ba ita annabi yake nufi ba shine zamu karanta a ƙarshen karatu amma akwai nassoshi da suka yi magana akan hoto amma hoton wasu suna fassara shi akan hoto na zane ko yin mutum mutumi ko sassakar mutum duka haka suke fassara shi wannan hoton da ya shafi wato zana duk abu mai rai zana duk abu mai rai haramun ne zana tsuntsu zana giwa zana mutum zana waye wannan haramun ne shadidu tare me yasa aka haramta hoto jama'a ina so ku gane wannan menene dalilin haramcin ɗaukar hoto shine suka ce mudahatu khalqullah khalqillah kwafa kwafan halittar Allah wanda zai yi wani abu ya kwafi abinda Allah ya ce shi ma zai yi irin nasa kun gane to shine suka ce su malaman ai hoton kyamara da bidiyo ai ba kwafan halitta ba ne shi halittan Allah ne dai ake ɗauko shi a nuna maka shi amma wanda ya zo ya ɗauki alƙalami da biro yake zanawa ai ƙoƙari yake yi ya kwafi yadda wannan abin yake ya kwafo shi kwaikwayon Allah to wannan shine babban dalilin haramcin ɗaukan hoto kwafan kwaikwayon Allah to shi ne malaman suka yi saɓani shin mai ɗauka da kyamara ko da waya ko da alatun taswiri duka shin kwaikwayo yake yi ko ko dai na Allah ne dai exactly shi ɗin ne dai ke ɗauko ka ya baka wasu ka faɗi wancan wasu ka faɗi wannan malai ce wasu imaluhu haramun ne amfani da hoto a jikin riga hoton mutum hoton tsuntsu hoton akuya hoton wata dabba mutum yana sallah da riga mai hoto wannan haram ne duk wanda isan a rigarsa akwai hoton gwamna ko shugaban ƙasa ko wani kansila ko wani shugaba ko wani malami ko ma waye ko wata dabba in dai abu mai rai ne to ba a sallah da irin wannan rigar kamar yadda kuma ba a yin sallah ana fuskantan ba a sallah ana fuskantan hoto haram ne duk inda aka liƙe hoto kowane malami ne komun matsayinsa komun darajarsa kowaye kuma ba ruwan Allah da falonka da ɗakinka da waye da sauransu in dai ka saka hoto ma a fuskantarsa ana kallon alƙibla saboda kuma hadisi da manzan Allah yake cewa duk gurin da yake akwai hoto a ciki to mala'ikan rahama baya shigansa to kaga liƙe shi da makale shi inda za a gan shi wannan haram ne me yasa ya zama haram saboda duk abin da zai haramta maka mala'ikan wato mala'ikan rahama ya zo inda kake kana buƙatar sai an maka wa'azi a kai to duk inda aka ajiye hoto da inda aka ajiye kare wannan abubuwa guda biyu abokanan gabar mala'ikan mala'ika da ya zo wuri inda da kare wucewa yake haka inda da hoto to bai zai shiga ba to ka yadda ɗakin kwananka ka zo mutuwa ta kama ka mala'ikar rahama bai zo wuri wannan ba wani malamin da fa ya ce a kun fahimce ni to liƙa hoto amma wannan hoton ana nufin abu mai rai kula abu mai rai irin dabbobi irin mutane su ake nufi amma wani kogi wani daji wasu itatuwa na ban sha'awa na burgewa wani hoton yanayi wani abu dai duk da abin da dai ba zawatul arwah bane wannan ka iya ado ko a riga ko a gida ko a komai da shi wannan babu laifi wannan amfani da riga mai hoto din nan malamai suka ce fi salati wa fi ghairiha ko a cikin sallah ko a wajen sallah kula fa jama'a muna zuwa makaranta ne dan mu ji karatu kuma mu yi aiki da karatu kusa ana ba mu riguna da hotunan mutane muna sawa muna tallata su to ka sani za ka tsaya gaban Allah kai jawabi duk abin da aka ce ma shari'a ta hana shi ka guje shi to yanzu kai za ka zo ne a baka rigar hoton wani ɗan siyasa a jiki kullum idan za ka yi sallah sai ka kwaɓe to abinda ra'ayinmu ya so daban abinda shari'a kuma ta so daban malamai suka ce istimalu tasawir li zawatil arwah fi salati wa fi ghairiha haka Sheikh Usaimin shi ma ya faɗa Allah ya masa rahama me yasa saboda yana dauke ne da abin da aka haramta kana dakon abin da aka haramta ba a saka hoto a lullube gini da shi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gani hoto yayi fushi ya ga an sa hoto a jikin gini yayi fushi ghadiba min dalika kai wata rana ne ya zo wucewa kamar yadda hadisi ya zo cin bukhari da muslim da imam ahmad da nasa'i da sauran malamai hadisin aisha ne aisha ne allah ya mata rahama ta sanya labule a ɗakinta ashe a labulen akwai hoto a jiki ita kam ta yi wa mijinta kwalliya ne sai manzo allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zo wucewa da ya zo wucewa zai shiga ɗakin kawai sai aga ya ƙi shiga ya yi fushi ta ce ya baka shiga ba ya ce ba zan shiga ba mala'ika jibrilu ma ya zo wajen annabi ya ƙi shiga babban ɗaki ɗakin aisha me yasa jibrilu ya ce ai mu mala'iku ba ma shiga duk wurin da yake akwai hoto ce sai annabi ya ce amiti anna kiramaki hada ki cire mana wannan labulen in kina so mu shiga sai da ta cire shi ta yaga shi sai ya shiga to kai a falanka ne ma gaba ɗaya hotunan mutane a ciki ku yi haƙuri da karatun nan fa a yi haƙuri a yi haƙuri a yi haƙuri da Allah a yi haƙuri wata rana wani ɗan kwaikwayo dan kwaikwayo ne na kare dan karami fa irin dan kare ya dan lallaba ya lallaba ya shiga ɗakin Aisha Manzo Allah ya zo zai shiga ya ga akwai kare a ciki sai ya ki shiga mala'ika Jibril shi ma ya zo zai shiga ya ki shiga ya aka yi aka ce sai an cire wannan karen sannan mala'ika ya shiga kaga duk wanda ya dauko karen kare ya zuba a gidansa to yayi bayi bayi da mala'ika ke so akwai masu sanya hotuna waɗanda su ba ma hoton abu mai rai bane amma shi ma haram ne kamar hotunan cross hoto na cross cross shine gicciye haka gicciye Allah baya son cross an ce a hadisi manzo Allah ko zuwa ya zo zai wuce ta bishiya ya ga itacen ya gitta ya yi kamar cross sai ya tsaya ya balla shi da shi musulmi duk inda ya ga cross to ba zaman lafiya tsakaninsa da shi to sai mutum ya je ya karɓo wata riga ana tallan wani abu an sa cross a baya ko a gaba kirista ne kai ko ya sa yana sallah ka ga bayansa alamar cross ɗin a ciki kana tallan addinin wasu suna yaƙar ka to shi ma haramun ne wannan suka ce haramcin cross kam ya ma fi haramcin sallah da riga mai hoto me yasa suka ce li'anna hadha tashabbuhun ne bin nasara kaman ceceniya ne da nasara masu daukan cross cross a wuyarsu Allah kiyaye malamai suka ce manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi ya ma tsinewa masu masu yin zane zane mutane zan fassara shi da wannan dan shine fassarar da ba ta da sabani la'anar la'anar rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-musawwiri masu taswir masu zana mutane masu kamanta halittar Allah su zana ko da kai mai zane ne sana'a ka zane ne kakka zana mai rai kakka zana mutum don kuwa Allah ya tsine wa masu yin zane hadisin bukhari da mus da ahmad yace ashaddu an-nasi azaban yawm al-qiyamati alladhina yudahi'una bi khalqillah wanda suka fi kowa azaba anda Allah zai musu azaba da yawa a ran tashi al-qiyama masu masu kwafar halittar Allah su yi kokari sai sun kwafi abinda Allah ne ya shi sai sun zana shi ko sun sassaka shi sun kera shi wani hadisin bukhari a hadisul qudsi manzo Allah ce wa man azlamu ba wanda yafi kowa zalunci min man zahaba yakhluqu ka khalqi wanda yake kokarin yayi halitta kamar tawa min man zahaba yakhluqu ka khalqi ya ta sassaka mutum ko ya kwaba mutum ya yi shi da yumbu ko ya yi shi da wani abu ko da katako da naqsh zane ko sassaka ko sa biro a zana ko yin amfani da wani ƙarfe a karta don a fitar da wani abu na halittar Allah Allah ya ce ba wanda ya fi kowa zalunci irin wannan shi ne manzo Allah ya ce Allah ya ce fal yakhluqu habbatan aw yakhluqu sha'ira in sun isa su halicci ba wai zane za su yi ba su halicci bayan gero mana kawai su je su yi kamfani yin gero ko yin alkama ba za su iya ba amma sai su zo suna kwafan halittar Allah shi sa yace kullu musawwirin finnar duk me zane da kirkirar halittar Allah din yana cikin wuta hadisin Muslim da Ahmad wai Abdullah bin Abbas to wannan kenan akwai barin takaice mana maganganun a wuri guda don mu huta an tambayi babban malami Sheikh Muhammad bin Sani al-Usaimi cikin malaman wannan zamani Allah masa rahama cewa akaram kallahu menene hukuncin wanda aka ce ya yi hoto in mun dauke shi a matsayin hoto mai tambayar cewa ya yi hoto a jarrabawa sannan abu na biyu me hukuncin kallon hotuna na mutane ko na mata a cikin takardu ko mujallu ko cikin littattafai ina so ku gane wani abu da ɗaukarsa da kuma kallonsa a cikin takardu ko mujallu ko duk inda za a iya kalla ko a cikin waya ko a cikin me to sai malamin ya ce التصوير نوعان daukan hoto kala biyu akwai daukan hoton abinda bai da rai wannan ko da kyamara ko da menene in dai bai da rai wannan duk ba laifi bane bishiyoyi ne yace fala ba'sa inda aksari ahli ilm da yawa malamai sun halatta a dauki hoton abin da bai da rai kenan duk maganganun da ake akan abu mai rai to amma wasu malaman sun dan tsananta suka ce duk abin da yake yana haihuwa ma yusmir ko da a cikin bishiyoyi ne bai halatta a ɗauka ba to amma dai malam ya ce zance mafi inganci halacci ya halatta itatuwa ne daji ruwa ne menene duka motoci ne amma duk wani abu ne da ka sani ne wannan ba laifi a ɗauki hoton shi to sai kuma ɗaukan hoton abu mai rai ya ce shi ma ya kasu kashi biyu ya ce akwai hoto wanda babu shakka wannan akan haramcinsa hoto na zane ya ce yana cin kaba'ir zunubi ya ce an yakuna bilyadi fala shakka fi tahrimihi wa annahu min kaba'ir zunubi lima warada fihi min alwa'id shadidi yace babban zunubi ne zana mutum zana damisa zana giwa zana zaki inda da rai sai ya kawo duk hadisan nan da na karanta muku shi shek usaimi sai ya dora su akan fassarar hoton da annabi ya haramta shine hoton zane wannan shine za ku ga wasu da yawa cikin malamai sun bari ko sun halatta ɗaukan hoto ko ana ɗaukan hotonsu yanzu ina magana ne ban zo na magana na bidiyo ba ban zo kan na bidiyo ba yanzu ina magana ne akan ɗaukan hoto na kamera shi Sheikh Usaimin Allah ya masa rahama ya ɗauko waɗannan hadisai duk da muka karanta kullum musawwirin finnar لعن الله المصورين لعن الله آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور ده حديث عن عائشة أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله حديث البخاري ده مسلم الذين يشبهون بخلق الله ديك ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه ضد نكاومه حسيمين رحمه الله يشي ونن أنا نفي masu zana mutane ko masu kwafar halittar Allah. Ya ce wa taswirin maskur ɗaukan hoton da aka faɗa a cikin waɗannan hadisai, yantsabiku ne ala taswiri biryadi yana tabbatuwa ne da ɗabbaƙuwa akan wato suranta abu da hannu zanawa ko sassaƙa ko art ko wani makamancin wannan mutum ya yi ta yi yana ƙoƙarin kamar yadda Allah ya fitar da wani ya nuna ƙwarewarsa shi ma yana iya zana wani abin da Allah yi shi ne Allah ya fushi ya ce in sun isa su halicci ƙwaya su halicci kaza su halicci kaza da haka duk lokacin da wani ya ƙoƙarin kwafar halittar Allah ko mai kyamarar in yana tunanin kwafar halitta Allah yake to ya yi haram to wannan na ɗaya kenan ya ci gaba da bayani akan a yawanci ai duk masu yin zane ai so suke su zana a ce iri ɗaya suka yi har ma yana cikin burgewa ga gwamna ko shugaban ƙasa ko na abu ya ba da kuɗi wani izana shi in ka zo kana shigowa sai ka ga kamar shi ne ba kyamara ne aka ɗauki mai kyamara ai ba wani burge wanda ya yi me ya yi a ciki abin da yake ne ba kawai ka haska shi bai da bambanci da photocopy kyamara kamar photocopy yanzu wanda ya rubuta ina so ku gane wani abu wanda i wanda i dauki alƙalami ya rubuta wani rubutu ya rubuta wata magana sai wani ya zo ya sa wata ala ko wata na'ura sai ya yi surarsa shi ma sura ake cewa photocopy shi ma sura ne yanzu za a ce shi wannan mai photocopy shi ya yi wannan ba shi ya yi shi ba to almuhim za a ce rubutunsa ne yawwa to amma wanda izo ya ɗauki ya duba hotonka yana zana ka yana zana ka yana zana ka idan ya gama zanawa ya kafe me za a ce nasa ne to shek usaimin ya ce wannan shine hoton da aka ce haram ne ba wai hoto na kamera ba suka ce mai kyamara ba abin da ya yi ɗas kawai kuma kowa ya san cewa bai yi wani aiki ba ba wata basirarsa a ciki ya zana hancinka da kwarmaton nan haka ya yi nan ya yi maka baki mai faɗi ko mai abu nan ba abin da ya kawai yadda kake ɗin ne ya ɗauko ka ya ajiye ina fata ana fahimta ko ya ƙara haske ko ya ƙara kala ne kai ɗin ne dai kai ɗin ne dai amma wancan fa kwafakka yi laifin shi ne ne kwafa wanda ikwafi halittar Allah ya ce zai gwada ƙwarewarsa ya zana don a ce ya iya to wannan kenan to sai kuma ɗaukan hoton abubuwa waɗanda suke masu rai kuma da kamera wanda yake ɗaukan hoton a bayan da shi ko a kati ko a ganshi a waya ko a ganshi a takarda ko wani abu sauransu ya ce babu wani abu a cikin in banda tarikul ala motsa na'urar shi mai ɗaukan hoton shi mai kyamarar ba basirarsa ba ne ba kwakwalwarsa ba komai ba ne a inji ne kawai ya ɗauki wannan abin ne da yadda ike bai da bambanci ana ganin ka za a ce wannan wani ne bawan Allah ne yace min ghairi an yakuna lil musawwir amalun fi tahqiqiha siwa tahrik al alati allati tantabi'u biha asura al waraqa bas yace to anan daukan hoto na kamera to shine malamai suka yi sabani kuma suka yi ijtihadi a ciki yace li annahu lam yakun ma'rufan ala ahadin nabi me yasa saboda ai da annabi yayi magana akan hoto inji Usaimin ai babu irin wannan hoton kyamara a lokacin annabi don haka dole wanda annabi yake nufi shine wanda ake yi a zamanin me yasa malaman suka samu saɓani hankalinsu ya rabu saboda ai babu irin wannan kyamarar babu ita a zamanin annabi da haka ba ita annabi ya faɗa ba shi yasa suka samu saɓani wasu suka ce ita ma wannan ɗin hukuncinta da waɗancan daɗe ne to wannan shi ne ko da za ka ji wani malami ya haramta to ya bi wancan ra'ayin na cewa shi a wajensa da mai zane da mai sassaƙa da mai danna kunamar kyamara duk iri ɗaya ne shi a wajensa haram ne bai zai ɗauka ba to shi ma yana da fahimta irin tasa abin da ya gani kenan wasu malaman kuma sun gaba haka ba ne su a wajensu ya ce ikhtilaf akan wannan hoton kyamara na mutaakhirun ne malaman ƙarshen zamani da suke saɓani saboda almutaqaddimuna babu waɗannan abubuwan a wajensu ballantana ma su yi saɓani wasu sun ce su sun tsaya akan asali wasu kuma suka ce a'a wancan asalin da shi da yanzu na zamanin duk wasu da wasu da haka har yanzu za ga akwai wanda baya yarda a ɗauki hotonsa kuma bai yarda da ɗaukan hoto ba saboda yana da me waccar fahimtar ko ba za a tsine masa ba ba za kuma a la'ance shi ba ba za kuma a zage shi ba saboda shi ma yana da ra'ayi in wani yana ganin cewa ga abin da ya gamsu da shi shi zai rike sai a kyale shi fahimtarsa ce shi ma ya ce famin humman mana ahu waje alahu dakilan fi ma nuhiya anhu nazarin li umumin lafi lahu ya ce urfan daga cikin malamai akwai wanda suka ce duk wasu ɗaya uban su ɗaya kawai su a wajensu da zane da annabi yake nufi da wannan kyamarar duk abu ɗaya wa minhum man ahallahu nazaran lil ma'ana yace daga cikin malamai na wannan zamani akwai wanda suka halatta daukan hoto na kyamara din nan saboda duba da ma'anar da annabi yake ne aka ce meye ma'ana suka ce ai abin da yasa aka hana daukan hoto kwafan halitta Allah kwaikwayo kina anan zamu gane an samu hannun riga wasu sun ce haram wasu kuma sun ce me sun ce halal ابن أثيمين يشي فإن التصوير بالكاميرا لم يحصل فيه من المصور أي عمل يشابه به خلق الله تعالى شيء فإنت أثيمين yace ɗaukan hoton kyamara babu wani abin da mai kyamarar nan ya yi wai ƙoƙari wai ya kwafi halittar Allah in ji shi da faɗa abin sa fahimtar shi malam ya ce babu wani abu wanda ya yi na ƙoƙarin cewa sai ya kwafi halittar Allah ya ce bas ya ɗauko halittar Allah ce yadda Allah ya yi ta ya nuna maka ita kamar fa kana so ka ga wani ne kamar yadda ya bayani ina so na ga zaidu sai wani ya ɗauko maka zaidu ya ce gashi sai ka ce ya kwaikwayi Allah a'a ya ce to shi mai kyamara zuwa ya yi kana so ka ga amru sai ya je ɗauko maka wata abu ya ce gashi nan ce wallahi wannan shi ne daka bayi da wani aiki da ya yi na canja halittar Allah ko ƙoƙarin kwafan halittar Ubangiji sai ba da misali da kamar cek na banki cek na banki da takaddu na filaye da wasu alwasa'i wasu takaddu da ake amfani da su sai wani ya ce yana so ya gansu amma babu asalin kaga cek akwai asali akwai me photocopy to sai je danna wani abu sai ya ɗauko maka wannan shin shi ya yi wannan zane-zanen ba shi ya zana ba da haka shi ma wancan mai ɗaukan kyamara wannan abin ya ɗauko maka kawai ya baka haka yi ta faɗa ya ce bal za'ama ashabu hadal qawli la anna taswira bil kamera la yatanawaluhu labdul hadis masu wannan ra'ayi da wannan fahimta suka ce fa maganar hadisan da manzo Allah yake magana akan haramcin ɗaukan hoton nan bai fa shafi mai hoton kyamara ba yace wa inna ma naqlu shaklin wa tafsil shakluhu har zai zuwa ƙarshe to wannan kenan to sai magana akan abin da ya shafi ban sunan shi abin da ya shafi kamar shi kuma akwai inda hoton yake zama haram hatta wannan na kyamara ɗin suka ce duk wanda ya ɗauki hoton abin da Allah ya haramta a gan shi ya ɗauka ya nuna wani to ya haram ko mutum ya je samu hoton mace ya ɗauki hoton ta a nuna da kuma gani suka ce kallon abin da a zahiri haram ne a gare ka ka gani to bai da bambanci da wanda ka gani tunda kun yarda cewa shi mai kyamara abin da yake zahiri ne ya ɗauko ya baka ko to ba Allah ya haramta ka kalli mace ba to sai wani ya zo ya buɗe wayarsa iya ta kallo suka ce ba wani bambanci da wanda ya gani a titi da wanda ya gani a cikin wayarsa to haka duk wanda ya je ɗauko hoton abin da Allah ya haramta saboda buƙatar ya nuna wasu su gani to haram ne wanda duk zai gani to sai wanda Allah ya halatta masa ka ji wannan duk wanda ya ɗauka don ya rataya shi a bango shi ma haram ne ya ɗauke shi ya rataya a bango ya ajiye don tuna baya don shekaru a a nan gaba za a tuna za a ɗauke kewa da wani za a yi kaza shi ma ce haram ne saboda mun gaya muku hujjoji da mala'ikun Allah ba sa shiga wurin da aka ainihin wato yake ajiye Sheikh Albani Allah ya masa rahama a cikin Adabu Zufaf yayi bayani akan taswir din nan da yawa amma ya ce hoton da aka ɗauke shi aka ɓuye shi a cikin album ko aka sa shi a buhu ko aka rufe shi wannan in an rufe shi an lullube shi wannan ba laifi an ɗauke shi ne a lokacin buƙatarsa a yi amfani da shi amma a liƙa shi a gini ko a kango wannan haramun ne iktina'uhu din haram ne mallakar sa haram ne wannan shine ra'ayin da yawa daga cikin malamai mazowa ilimi ballantana ka faki mutum bai sani ba kamar mace ka dauke ta ta juya tana tafiya ko ka dauki hoton yan mata kai ta nuna wa duniya ko ka tara su a wayanka kana kallo an je biki Allah ya haramta maka ka ganta zahiri ai ya zaka dauke ta a hoto kana kalla da ka haramun ne duk masu ɗabi'a irin da sun ga abu suna ɗaukan hoto suna ɗaukar kastani duk abin da ka ɗauki watansa ka gan shi daga baya Allah ya halatta ka gan shi to sai ka gan shi Allah ya haramta ma ka gan shi to hukuncin ku ɗaya sai ka kiyaye masu ɗaukan hoton jarrabawa masu ɗaukan hoton passport masu ɗaukan hoton wata larura ta aikin gwamnati a'a ikama ne takardar zama ne duk waɗannan da abubuwan da suka shafi wannan malamai duk sun halatta saboda ai su wannan an mallake su ne saboda biyan wata bukata ba wai kawai don alfahari ko na wani ba ka ɗauke su ganin hoto a cikin majallufa a cikin littattafai ya ce hukuncinsu ɗaya da wanda ya je inda mace a titi da wanda ya je ya buɗe mujalla ko ya buɗe waya ya ganta ya ce duk haram ne saboda me ai itanci ne ka gani kuma fitinan da ake gudu ne za ka gani sauransu sai maganar kyamara ta bidiyo suka ce to ai tunda aka halatta maka wancan wancan mai kyamara mai tsayayyen hoto sabit ma suka ce maka halatta to ina ga mai bidiyo shi kuma ina ruwansa da kwaikwayon halittar Allah shi mai bidiyo ai wani abu ne da ake yin sa baka nan ya ɗauka ya nuna maka shi shi din ne ba wani kwaikwayo a ciki da haka duk za ka ga duniya ana ɗaukan malamai na musulunci ana yaɗa hotunansu ana sawa a da'awa ana karantarwa suka ce shi wannan ana ma son sa a yi kai akwai a cikin ma karatun da na karanta akwai wanda aka ce wajibi ne ma kamar wanda za a ɗauke shi don a yaɗa da'awa ce wajibi ne in an ga wani abu mai amfani a ɗauke shi a bidiyo a nuna wanda yake nesa bai da bambanci da amsa kuwa wani yana so ya ji karatun nan bai iya zuwa nan masallacin ba ya shiga yana can waje yana nesa sai aka sa masa wata na'ura da za ta ƙara masa wannan sautin ishi halal ne da aka bidiyo da mutum zai zo ya ɗauka na karatu ko na wani abu da ya faru da sauransu wannan ba laifi ba harshen usaimin din yake cewa yace bidiyon da ake ɗauka a gida ake sawa a gida hotunan mutane da irin cctv kyamara don tsaro yace shi ba ya halatta duk wanda yake gudun kar wani cutar da shi izalince shi sai ya ɗauki hoton don ya kubuta daga sharrin wani mai sharri ko mai cutarwa wannan babu laifi ko kuma wani mutum da yake zaluntar mutane sai aka ce a ɗauki hotonsa don a neme shi ya ce shi wannan duk babu laifi don haka hukuncin shi wannan bidiyo daban da kuma ɗaukan hoto daban kun ji kuma shi hoton yadda ya kasu kashi-kashi akwai ɗaukan hoto mai rai akwai ɗaukan marar rai akwai ɗaukan hoto wanda yake na kamera akwai kuma na yin zane wanne ne malamai suka yi ittifaki a kansa ɗari bisa ɗari a kan haramcinsa shine masu yin zane da masu sassaƙa da masu yin mutum-mutumi kuma shine suka ɗora hadisan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya magana akan haramcin ɗaukan hoto a kansu ga malaman da suka tafi akan wannan ra'ayi wasu kuma ba sa bambancewa kirif-kirif gaba ɗaya kawai haram ne da haka ba za ka taɓa ganin hotonsu ba a wani wuri suna kuma da abin da suka dogara shi suna ganin ko da babu kyamarar nan a zamanin annabi su a fahimtarsu to suna ga kyamarar nan ita ma aikinta iri ɗaya ne da wancan shi ma kwafa halitta Allah ne to shi kuma mutum da ya abu ba za ka iya masa hukunci ba tunda ba shi ya faɗi haka ba wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wannan bayanan da na yi gaba ɗaya saboda ɗaliban ilimi akwai littafin majmu'u fatawa majmu'u fatawa na Sheikh Muhammad bin Salih Usaimin rahimahullahu ta'ala mujalladi na biyu akwai kitabut taswir volume 2 kitabun taswir akwai bayanai masu yawa waɗanda duk ban faɗe su ba ma saboda ɗaliban ilimi sai a koma a je a karanta don a samu ƙaruwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh